بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata goma sha tara ga watan jimada ula shekara ta 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da uku ga watan biyar shekara ta 2010 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wanda yau kuma shine darasi na uku a cikin wannan sura satin da ya wuce mun tsaya ne a aya ta goma sha ɗaya ka da'abi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadahum Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab da Allah madaukin sarki yake ba da labari cewa wato kamar farkon aya tana magana kan inda ladina kafaru lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an wa ulaika hum waqudun nar Allah ce su yan wuta ne yace kamar dai wato mutanen fir'auna ko iyalan fir'auna ko jama'ar fir'auna ta yadda suka karyata Allah suka karyata addinin Allah suka karyata gaskiya wallazina min qablihim da waɗanda suka biyo bayan su cikin al-kuffar kenan kafirai min al-umam al-madiya cikin al'ummomi da suka gabata cikin adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu da lut da kuma mutanen annabi salih kazzabu bi ayatina fa akhadahum Allah bi dhunubihim Allah ce suka karyata ayoyin mu Allah ya kama su da ainihin wato a zunuban su saboda laifin da suke Allah ya kama su ya musu uquba wallahu shadidul iqab lalle Allah madaukin sarki mai ainihin wato tsananin uquba ne ba mai sauƙaƙawa kafirai bane to wannan ita ce ayar da Allah madaukin sarki ya ya ba mu labari akan waɗannan al'ummomi mutanen annabi hudu Allah ya halakar da su fa arsalna alaihim riha al-aqim haka Allah ya ce fa arsalna alaihim riha al-aqim muka sauka musu da iska ko muka aiko musu da iska mutanen annabi salih su ma Allah bai bar su a baya ba sai da Allah Allah ya halakar da su wa akhadha alladhina zalamu as-sayha wa akhadha alladhina zalamu as-sayha su kuma aka sa musu tsawa ga mutanen annabi shaibu su ma fakazzabuhu fa akhadhahum azabu yawm az-zulla innahu kana azaba yawmin azim su ma Allah madaukin sarki bai kyale su to shine Allah ba da labari yake cewa kamar dai wato mutanen fir'auna ko jama'ar fir'auna kamar yadda Allah bai bar su ba kuma kuma idan kun saba masa ba zai bar ku ba to sai Allah ya ce me kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد الله يقول للذين كفروا كجايا ودن كافرتا يا كما الله صلى الله عليه وسلم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم da sannu za a yi rinjaye gare ku kuma za a kora ku a tura ku zuwa wutar jahannama karshen ku dai wutar jahannama wa bi'sal mihad tir da shimfiɗa da za a yi wa 'yan wuta shine shimfiɗa da wutar jahannama wannan ayar malamai suka ce a Allah madaukin sarki ya umarci manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa kafirai cewa fa karshen su fa ba kyau karshen su ba kyau karshen alaiwa kasa ko faduwa take ta shiga cikin kasa da ba za ta ciwo ba lalle za a rinjaye su a wata kira'ar sayi gulabuna wa yufsharuna a wannan satugulabuna wa tufsharuna ila jahannam ay annakum satugulabuna wa tufsharun za a rinjaye ku kuma za a kora kutan jahannama anan ana magana kenan da mushrikan maka kafirai da suke yakar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ya ce ga ya musu satugulabuna yawma badrin za a rinjaye ku za a fi karfin ku ranar badr وتحشرون إلى جهنم يوم القيامة كما ذا أقورا كزوا جهنم رانا تاشن القيامة يا عند الله مدوكين سركي سوكا دوانا آية دنسي أنب صلى الله عليه وآله وسلم يقيا مسو lalle cewa ranar yakin badar a ranar yakin badar inna allaha ghalibukum wa hashirukum ila jahannam lalle Allah zai rinjaye ku kuma zai kora ku ta jahannama ranar yakin badar wasu malaman suka ce wannan aya tana nufin yahudawa ne ba ana nufin mushrikan makka kawai ba a'a, ana nufin yahudi kenan alayi halin Allah madaukin sarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa kafirai cewa za ku dandana ku da kurana badar za ku san cewa kun saba wa Allah za ku san cewa ba kun yi daidai ba ku yi daidai ba to sai Allah ya ce me kuma
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم na'am
يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
waccar aya din a kullin ladina kafaru satughlabuna tusharuna ila jahannama yahudawa um, sun faɗa cewa kamar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yahudun wato Madina yayin da Allah madaukin sarki ya taimaki manzon Allah ya karye kafirai a ranar yakin Badar wanda zamu zo zamu yi magana akan yakin Badar insha Allah ta'ala a takaice a da irin abubuwan da suka faru yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya turmusa hancin kafirai arna a yakin badar sai yahudun suke cewa hada wallahi nabiyyu alladhi basharana bihi musa wannan wallahi shine annabin da musa ya ba mu labari kuma ya mana bishara da shi sai suka yi nufin za su bi annabi din suka shirya kamar za su yi manzo Allah biyayya tunda sun sa annabin su ya ba su labari da shi shi sai wasu daga cikin su sai suka faɗa cewa a kar ku yi gaggawa har sai mun ga abin da zai faru a yaƙi na gaba ai za a yi zai iya yiwa za a ƙara wani yaƙin suna nufin yaƙin Uhud kenan tun da daman yaƙin Badar shine yaƙin farko da aka fara yi a musulunci sannan kuma sai yaƙi na Uhud yayin da aka zo yaƙin Uhud aka samu matsala musulmi suka a, suka saba wannan umarni da manzo Allah ya ba su na cewa kada su bar wannan Jabal Ruma sai aka kakkashe musulmi da yawa to wannan sai ya sa su yahudawa sai suka yi shakka ka ce kai inda dai mun ga an kakkashe su gaskiya wannan watakila ba shi bane fa ghalaba alaihim shaqqa kasancewa su shakkiyai ko shakiyanci sai rinjaye su yan wuta su zamanto yan wuta ba su musulunta ba kawai kuma dama akwai alkawari tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa wani lokaci sai suka warware wannan alkawari da ke tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Ka'ab ibn al-Ashraf ya samu mutane 60 mahaya abun hawa zuwa Makka ya je ya daɗa zaburar da su don ya zuga su ya ce su ku zo mu yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mu- mu- mu- mu ainihin wato a a kashe shi mu kashe addininsa mu kashe mabiyansa mu cutar da shi haka suke ta wannan kulle-kulle da makirce-makirce ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama amma dai alhamdulillah Allah bai ba su nasara ba bai ba su iko ba dan gaskiya din ta Allah ce shi ko manzon Allah yana kira ne akan addinin Allah to shine Allah yake cewa kad kana lak- kad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata hakika fa alama ta tabbata gare ku ma'ana in an ce aya kamar ka ce wata alama ko wata ibra ko wani darasi ya tabbata gare ku abun lura fi fi'atayn iltaqata dangane da wasu jama'a guda biyu kungiyoyi guda biyu da iltaqata suka gamu a ranar yakin badar kenan yanzu anan Allah ya fara magana akan yakin badar fi fi'atayn iltaqata lalle fa akwai darasi lalle kun dauki darasi lalle kun dauki aya lalle kun dauki izina dangane da jama'an nan guda biyu da iltaqata fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya jama'a tana yaƙi ne saboda Allah dan da'a wa Allah wannan jama'ar ita ce jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa mutum ɗari uku da goma sha uku suna da jama'a iya jama'a da suka tafi yaƙin badar shin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ɗari uku da goma sha uku daidai mutum saba'in da bakwai cikin muhajirun ne waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina mutum ɗari biyu da talatin da shida kuma cikin mutanen madina ne wanda ya rike tutar almuhajirun a ranar yakin badar tutar muhajirun shine ali bin abi talib wanda kuma ya rike tutar mutanen madina shine sa'ad ibn ubada kowa ya rike tuta suna da raƙuma guda saba'in amma dawakinsu ƙwaya biyu ne kadai raƙuma saba'in doki biyu doki ɗayan na al-miqdad ibn amr ne ɗaya dokin kuma na marsad ibn abi marsad galibinsu da kafa suka tafi galiba suna da rigunan yaƙi ƙwaya shida kawai riga ta yaƙi ƙwaya shida kawai takwabi takwabi kuma ƙwaya takwas ne duka duka gaba ɗaya a yaƙin na badar wa ukhra kafira ɗaya kuma jama'ar kafira ce arniya ce su ne mushirkan maka kenan ko kun san adadinsu kusan mutum dubu baina musulmi kuma suna ɗari uku da nawa sha uku a wata riwayar aka ce mutum ɗari tara ne da tasa'in kamar yadda imam al-bagawi ya faɗa cikin littafin tafsirinsa shugabansu shine utba ibn rabi'a ibn abd shams shugaban kafirai a wannan rana suna da doki doki guda ɗari dokin musulmi kuma na biyu kaga abin ai babu a wato ba gamuwa bambancin yayi yawa yakin badar shine farkon yaki da manzo Allah ya fara haduwa da shi a madina za mu zo mu dan taba bayani akan yakin badar dan mu dan suranta shi ko da an ambata sai mu je yaya abin yake ban sani ba lokacin zai ishe mu ko bai isa ba Allah alam yace wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'ay al-ayn sauran kafirai ne a wata kira'ar ta mutanen Madina da Yaqub yarawnahum mithlaihim tarawnahum mithlaihim kenan an gane ko yahudawa suna ganin cewa mutanen makka sun ninka an ce misalai wato sun ninka musulmi haka ne ko sun ninka musulmi su abinda yasa aka ce ya raunahun ko ta raunahun din kamar ana ba da labari ne yahudawa sun zo yakin badar din kallo su suka ce za su zo su yi kallo gwabzawa da za a yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da mushrikan makka wai wane ne za a taya waye za a kada suka ga mushirkan sun ninka musulmi amma duk da haka Allah madaukin sarki ya bada nasara wasu musulman wannan gaskiya mu'jiza ce kuma aya ce mutum ɗari uku da sha uku rinjayi mutane kusan dubu gaskiya wannan abin mamaki ne a wata kira'ar kuma wannan wanda makaranta ya raunahum mislaihim ko bilya to anan wasu malaman suka ce za a yi tawilin ayar a fassara ta shine kamar wato su musulmai ayyarar muslimuna al mushriki musulmai suna ganin mushrikai sun ninka su to amma an ce ta ka ce mislaihim ko ya aka ce mislaihim ne tunda kuma gaskiya ba ninki biyu bane ba kawai sun kai ukun su kenan tunda su su nawa ne ɗari uku ne a ɗari uku da sha uku wannan ko mutum dubu ko mutum ɗari tara da wani abu kaga kenan ai ba mislaihim din bane ba ko ba ka bane sun kai wato wato ukun musulmai to ya aka yi qur'ani yake mislaihim to anan malamai suka ce kamar yanzu misalin in ciro muku naira dubu ɗaya a aljihuna sai in daga sai in ce da ku a ga wannan kuɗin ina da ina ina da ninkin su ina da ninkin su a aljihuna ashe kana nufin kana da irin wannan dubu ɗaya ɗin irinta wato ninkinta ninkinta biyu kenan banda wannan dubu ɗayan da suke hannunka ina fatan kuna fahimta mana banda su adadin su musulman yanzu ɗin ɗari uku banda wannan to a daɗa samun irinsu irinsu biyu shine mislaihim ɗin abin da yasa wannan bayanin zai taimaka ma ga mutanen da suke suka ƙur'ani sai ce to ga idan wanda ya iya suka ne sai ce da Allah mutum nawa ne suka je yakin badar za ka ce ɗari uku da abin nan da sha uku haka annabin ku ya faɗa ko eh haka yazo a hadisi ko eh Qur'ani dai bai faɗi ɗari uku da sha uku ba manzo Allah shine ya faɗi na ɗari uku da sha uku sai su ce to kuma gashi Qur'ani ya ce mislaihim ya kenan wannan ya nuna akwai cin karo tsakanin magana annabin ma da Qur'anin to to yana da kyau mu fahimci wannan taujihin Allah ƙara ganar da mu an gane ku na'am kenan musulmai suna ganin cewa mu- mushrikai sun ninka su kenan ko sun fi su yawa to um, wasu kuma malaman sun faɗi wasu maganganun waɗanda ba waɗannan ba da yawa idan an koma cikin littafan tafsiri wanda za a iya samu insha Allah ta'ala masu gamsarwa a wasu malaman suka ce Allah madaukin sarki ya karanta yawan su mushirkan ne kuna fahimta na mushirkan Allah ya, ya- musulmi da suka ga mushirkan sai suka gansu wato adadin su kaɗan ne ba su ce mutum ɗari shida da wani abu ba shine taujihi ya raunahum mislaihim din kawai sai ma suka ga ba su kai ma ninkin su uku ba kawai ninkin su ma bai wuce biyu ba su a yi idan su kawai sai suka ga ba su fi mutum ɗari shida da wani abu alhali ko mutum wajen dubu ne haka wasu suka yi taujihin Allah ya yi musu rahama cikin malamai to wannan kenan Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa cewa nazarna ila al-ilal mushrikina mun duba mushrikai ranar yakin badar yace fara'ainahum sai muka gansu wato suna iya suna sun ninka mu thumma nazarna ilaihim sai muka sake duba su amma ra'ainahum yaziduna alaina rajulan wahida kai sai muka ma kai ba sa fifiko gare mu koda da mutum daya sannan Allah ya daɗa karanta yawan ma'ana kaman a nan Allah ya karanta yawan mushirkan ne a idan musulmi Allah ya yi wannan ne don ya ƙara musulmi ƙwarin gwiwa ku gansu ma kaɗan ne saboda idan kun gansu da yawa ai sai ku ɗori ta za ku ce kai za su ba ku kashi an gane wannan ko sun makalla lahumullahu ta'ala sai Allah ya, ya, ya wato ya ya daɗa karantar da su suka gansu adadin yasira aƙalla min anfusihim ma suka ga ma ba su- kai sai da musulmi ma suka ga suna ganin wannan arna ma ba su ma kai su yawa ba ma duka wannan ya faru Allah da musu ya ce wallahi sai da na gaya wani na kusa ne ce kai mutanen nan wai arnan sun kai nawa ne sai ya ce masa mutum saba'in ne Allah da masu yake tambayan wani na kusa shi ce duwa mana ka gani yaya yawan su wani daga cikin sahabbai ya ce ai ba su ce saba'in ba sai wani ya ce kai ni ina ganin dai ko ɗari ne an gane to ka ganin Allah ya karanta yawan su kenan yawa Allah ya karanta yawan su kenan wasu malaman kuma suka ce ya raunahun mislaihim ra'ayal aini wannan damirin ya raunahun din yana koma kan mushirkan ne ma'ana Allah da hikima irin ta saka duba yawan karnan amma da suka ga musulmai sai suka gan su musulman mislaihim sai suka ga kamar musulmin sun ninka su Allah ya ƙara yawan musulmin kun fahimce ni kuwa ma'ana damirin kamar yana komawa su mushirkan ne suke kallon musulman da suka ga musulmin sai suka ga musulman sun ninka su ra'ayar aini kuma gani irin da ido Allah madaukin sarki ya ainihin wato a ƙara musu yawa ba don komai don ya karya zuciyar su mushirkan idan an zo yaƙi su ga cewa musulman nan ma sun fi su sun fi su yawa to shine Allah ya ce wa idh yamku wa idh yurikuhum wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim shine yanda Allah tabaraka wa ta'ala ba da labari a cikin suratul anfal to shine nan yace ra'ayil aini kalmar ra'ayil ain wato gani irin na ido wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ya Allah yana karfafa wanda ya ga dama da nasara ta sa inna Allah inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar lalle wannan akwai abun lura abin izina ga ma'abuta wato hankali shine li ulil absar ko kuma ga wanda bi ya ga liman absaral jama'aini wanda ya ga duk jama'a guda biyu lalle akwai abin daukan izina wato da abin daukan lura an gane wannan ko to shikenan to sai bari za mu dan tattauna akan yakin badar din a gurguje mu ga me za mu iya samu bayani akan yakin badar farko dai abin da ya faru shine musulmai sun samu labari ne dangane da wato ƙurashawa sun ainihin wato turo ko sun taho da karafka ɗinsu ta kayan abinci kayan kasuwanci daga ƙasar sham suna ɗauke da wato dukiya mai tarin yawa wanda abu sufyan shine shugaban wannan tafiya ɗin gaba ɗaya kuma akwai masu gadin wannan kaya na business da aka kawo tsakanin mutum talatin zuwa mutum arba'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani ya aika wani mutum mai suna Basbas ibn Amr Basbas ibn Amr annabi ya tura shi dan ya je ya samo labari dangane da waɗannan karafka na Qurayshawa masu tahowa yayin da wannan bawan Allah ya dawo da labari ne yakini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya sabai ce to guje ku tare su ku je ku ga ta ina za su fito mu ga me zai faru shikenan su musulmai suka fita ba da niyyar yaƙi ba yaƙin badar ba fita da niyyar me ba fita wato a da niyyar yaƙi ba ranar fitar ranar sha biyu ne ga watan ramadan shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sha biyu ga watan ramadan sha biyu ga nawa ga ramadan shekara ta biyu bayan hijirar annabi a wata riwaya suka ce shekara ta daya idan an ce shekara ta daya to uhud ta zama shekara ta biyu kenan idan an ce shekara ta biyu badar to uhud ta zama shekara ta uku kenan tunda shekara ɗaya ne tsakanin yakin badar da yakin uhud an yi badar bana baɗi kuma sai aka yi uhud suka fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya wato ya tura su ba wai sun fita da niyyar yin yaki ba kawai sun je ne don su taro wannan wato iri ƙuraish karafka na su ƙuraishawa to daman tsakanin musulmi da kafirai a wannan yanayi abin da ke faruwa tsakanin su kawai yaƙi ne galiban kuma dukiyar kafiri ba ta zamantowa ganima ga musulmi sai in yaƙi aka ji amma haka kurum ai musulmi ai ba za su je su kwaci dukiyarsu ba ba sun je ne don su kwace dukiyarsu ba haka kuma jininsu bai zai zamanto halal ba inda ba zuwa akai ana yaƙi ba kun fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma din ya fita sai ya sanya Abdullahi bin Umar Maktum wannan bawan Allah sahabi makaho yace da shi kai ne liman ka rinka yin limanci a masallaci kaga wannan yana ke nuna ashe ya halatta a sanya liman ya zama makaho ko ya halatta makaho ya zama liman tunda manzo Allah ya sanya wannan Abdullah bin Umm Maktum an gane wannan kwanan na wani ya bugo mu ki ta karam kallah wanda ya bugo makaho sallah sallah ta yi sai nace masa to shi makaho in ya sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba yace ta yi nace to tunda ta yi shi ma in ya bugo wasu suka bi shi ai ta yi an gane kenan manzo Allah waye limamin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da aka tafi Badr Abdullah bin Umm Maktum Abdullah ibn Umm Maktum akwai wani mutum da ake ce da shi abu lubaba ya dawo daga wani wuri mai suna arrauha ya dawo madina sai manzo Allah ya ce kai kuma kai ne amirul madina kai ne gwamnan madina ka rike mun madina sallallahu alaihi wasallam mu mun fita haka labari ya zo cikin albidaya wan nihaya ta imam ibnu kasir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane guda biyu cikin sabansa a zuwa filin badar zuwa filin yakin badar don su je su ɗauko masa labari kuma su dawo da labarin waɗannan karafka matafiya sun taho ne ko yaya suka dawo da labari an samu saɓani dangane da maganganu na masu riwaya akan adadin sahabbai da waɗanda suka tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Badar ɗin nan a wannan yaƙi na Badar Imam al-Bukhari a sahihinsa ya ce mutum ɗari uku ne da goma sha uku riwayar imam bukhari kenan a littafinsa sai bukhari amma imam muslim ya ce mutum ɗari uku ne da goma sha tara ɗari uku da sha tara a riwayar imam muslim wasu malaman kuma a wasu mafadir wasu littafan aka ce mutum ɗari uku ne da arba'in haka wasu suka rubuta sunan sabai waɗanda suka je yakin badar ɗari uku da arba'in duka dai ba su kai mutum ɗari hudu ba to amma duk da haka ƙarfin musulmi a wannan lokacin bai kai ƙarfin su waɗannan kafirai ɗin ba ba su isa su yaƙe su ba a wannan lokacin ba su isa ba mana ba su da wannan ƙarfin inda ma sun fita da a ce shirin yaƙin ne sai dai kuma da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba su san cewa za a fita aje a yi yakin haka ba dan ai shi yasa ma aka ce maka ga iya adadin takuban su ga kuma iya dan dawakin su babu tanadi mai karfi amma waɗannan kafirai malam sun kai mutum dubu kamar yadda muka faɗa a wata riwayar kuma aka ce mutum ɗari tara da casa'in to akwai abubuwan da suka faru lokacin da za a tafi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama am ya tattauna da sahabbai kuma an tura suwa ne kuma suwa ne an hana su akwai waɗanda aka hana su zuwa irin su albara ibn azib da abdullahi dan umar saboda a lokacin sun yi yarinta ma ƙanana ne yara ne sun so su je su taryo wannan karafka da annabi ya ce ku koma ya ce ku je ku zauna a madina ku je ku ta shayar da mutane kuna ba wa mutane ruwa a tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da wani mutum kamar yadda nana Aisha ta ruwaito mana manzo Allah ya fita zuwa Badar ya zo wani wuri mai suna al-Harratil Wabara sai wani mutum ya gamu da shi mutum ana cewa shi wannan mutum mutum ne jarumi kuma bai da tsoro sabon annabi sun san shi suna ganin sa sai suka yi farin ciki to wannan mutumin kafiri ne arni ne yayin da ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce da annabi zan bi ka ina so in bi ka ni ma in samu abin da zaka samu sai manzo Allah yake da wannan mutumin tu'minu billahi wa rasuli ka yi imani da Allah ka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce a sai manzo Allah yake farji falan asta'ina bi mushrik to ma baran nemi taimako da kafiri mushriki ba haka mutumin ne ya ta koma yana ta kaiwa yana komowa yana ta kaiwa yana komowa annabi yana cewa ba zan nemi taimako da kafiri mushriki ba wannan riwayar Abu Dawud ne da Imam Muslim da Tirmidhi da Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tarayya da sahabbansa wajen shiga cikin al'amura masu wahala a wannan a wannan lokaci din to ga musulmi nan sun yi azama za su gamu da ainihin wato a su waɗannan kafirai labari ya zo wa abu sufyan cewa manzan Allah ya turo rundunoninsa suna zuwa su bincike shi daga madina an ce masa ga muhammadu nan ya turo wasu za su zo su tsare ku za su yaƙe ku kuma za su kwace kayan ku abu sufyan da yake a lokacin bai musulunta ba da yake yana da kwakwalwa sai ya juya akalan tafiyar da suna fuskantar za su yi can sai ya ce ku canja hanya saboda an kawo mai labari don ku sani cewa tun daɗin can wato ana yawo da labarai sai ya sa suka wata hanya da ake ce da ita tariku sahil a wannan lokacin kuma abu sufyan sai ya tura wani mutum mai suna damdam ibn amr al-ghifari ya ce koma ka je ka samu ƙurashawa ka je ka ziga su ka ce ga muhammadu nan ya zo zai kwace musu kayan abincinsu da muka siyo musu daga sham ka ce su fito su zo su kwaci kayansu su zo su kwaci dukiyarsu in ba haka ba muhammadu zai zo ya ta'addanci in ji abu sufiyan abu sufiyan mutum ne mai kaifin tunani da basira kwarai da gaske kuma yana nan yana bi ɗaiɗaiɗaiɗai yana bincikan labarin musulmi ya suke kuma yana tambaya yaya yanzu suna daidai ina kai abu sufyan sai da da kansa sai da ya je filin badar din kafin ba a zo gabzawa da kansa ya zo filin badar sai ya samu mutanen da suke zaune a gurin tunda akwai jama'a sai ya ce hal ra'aytum min ahad shin kun ga wani mutum kun ga wani ya zo nan gurin kafin zuwa na sai mutanen badar suka ce a mu ba mu ga kowa ba sai dai wasu mutane guda biyu sai ce ku nuna min a ina suka kwantar da dabbohinsu ina so ku lura da wannan kisan ku lura da basira irin ta mutumin da yake ba musulmi ba a wannan lokacin kuma ka kwatanta da kuma basira irin ta musulmi ya ya kamata kai taka ta zama kawai ana ce mai an ga mutanen nan guda biyu sai ce ku nuna min a ina suka kwantar da dabbobinsu suka nuna masa yana zuwa sai ya samu kashin raƙuma a gurin bai yi wata magana ba sai ya samu kashin raƙuman sai ya buɗe sai ya fasa kashin cikin fashin cikin kashin raƙumin yana faffasawa sai ya ga 'ya'yan dabino sai ce hazihi wallahi ala ifu yasriba ya ce wallahi waɗannan raƙuman sun ci abincin garin madina ne waɗannan raƙuman na mutanen madina ne na su muhammadu ne malam ka duba wata basira don allah malam. ba wanda ya zo sai wasu mutane biyu yaya aka yi saboda ya san cewa musulmi za su turo a zo a duba wurin a za a je ne a a gwabza a ɗauki filin a je a shiga cikin filin daga ba tare da kun karance wurin ba ko ba gaba ne dole ku karanta wurin ai saboda ku san wuri kaza akwai rami wuri kaza akwai ruwa wuri wuri kaza akwai kaya wuri kaza akwai yashi wuri kaza akwai gurin buya ya kamata ku san wannan kafin ku je sai ce wallahi wannan kashin na raƙumin madina ne kage ya samu amsa ba tare da ya tambaya ba an gaya masa suwaye ba subhanallah shikenan wannan dan sako nasa dai an tura shi ya je ya samu shawa ko ya ziga su ma abu sufyan kuma ya canja wato asalar a tafiyar abin hawan wato matafiyan ya ce kar su ta nan gurin suka bi ta wani wuri daban labarin nan da ya zo wa Qurayshawa cewa wai Muhammadu zai zo ya kwace musu kaza zai zo ya tare musu kayan kasuwancin su wannan labari ne mai tsanani mai zafi a gare su kwarai da gaske manya-manyan Qurayshawa sun yi fushi sun shiga damuwa kwarai da gaske saboda suna ganin wannan imtihanul karama ne cin mutunci ne da zubar da mutunci wa ta'ridun lil masalih al iqtisadiyya lil akhtar kuma suna ganin cewa ai wannan karya tattalin arziki ne jefa tattalin arziki cikin hadari ne kuma wannan ai wannan zubar ma da mutuncin ƙurashawa ne ma a gurin alkaba'ilul arabiya al'ukura sauran ƙabilun larabawa ma za su gama ƙurashawa ma ba kowa ba ne ba kenan to sai suka ce kawai za su fita iya ƙarfinsu sai sun je sun yaƙi muhammadu to kaji dalilin faruwar yaƙin badar kenan kun ga yadda labarin ya zo ko suka ce to tun da haka ne to mu bari mu fita mu yaƙe shi da gaske wannan mutum damdam ibn amr ya zo musu da labari wanda ya tayar musu da hankali kwarai da gaske kuma dama abu sufyan shi ya zuga shi kun ga yadda a ada'ullah makiya Allah suke suke samun alliance tsakanin su da yan uwansu ko ko ba ku fahimta ba da an yi wani abu haka da ya shafi wani kafiri guda daya to za su san yadda za su kokulla yanzu misali guda ɗaya kwanakin na rikicin nan da aka yi a filato ɗin nan wanda aka ce an kashe wasu wasu ana ganin arna ne wasu ana ganin musulmi ne ana ga an kashe arna da ƙarshe ɗin nan rikicin da ya faru da aka gane suwaye ma aka kasa gane suwaye amerika ingila ina ne wane ne fafaroma wane ne duk sai da suka yi magana a duniya cewa lallai a ɗauki mataki in ba a ɗauki mataki ba kuma su za su ɗauki mataki wanda a haka ta sa aka yi ta kama musulmi ana ɗaurewa har yanzu ina akwai musulmi bila adadin a kurkuku a daure ana tuhumar su akan wannan wannan yake nuna muku cewa lalle su kafare suna da haɗin kai idan ku ba ku haɗa kai ba ku musulmi to abokanan gaban ku su suna haɗa kai ka duba yanzu waɗannan matafiya ne suna kan hanya ne amma sun aika labari ka duba abin da 'yan uwan suka yi sun tasirantu da wannan kuma suka shirya don su zo su yaƙi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya ji labarin nan sai ya tasirantu da shi kowaye kuwa shi wannan mutumin zamzam ibn amr yayin da ya zo ba su labarin dabbar safa da ya zo sai ya juya sirdin kuma ya samu hancin raƙuminsa ya yayyanke shi ya samu rigarsa ya tsage ta ta baya ya tsaga ta gaba ya shiga garin maka yana ihu yana kira an shiga uku yau musulmi za su yi mana sharri ai kaza ai kaza ai kaza na ba dan kuna fahimta alhalin ba abin da aka masa ya tsaga rigar ta nan ya tsaga ta nan ya farke hancin raƙuminsa ya canja yanayin sirrin abin hawansa ma'ana a firgice irin ya zo a tsorace mun so mutu ku shirya ku zo mu tafi ya ma'ashara quraish ya ku taron qurayshawa amwalukum ma abi sufyan dukiyar ku tare da abu sufyan kad arada laha muhammadu ma ashabihi annabi muhammad ya kai mata farmaki tare da sahabbansa la ara an tudrikuha ina ganin ayya ai kuma yi hasara Muhammad ya riga ya kwace kawai al ghausa al ghausa taimako taimako an zo a agaza a zo a taimaka kaga kaga inda ya rikitar da abin ko shikenan Abu Sufyan yanzu ya tabbatar cewa karafkansa kayan tafiyarsa sun samu cikin aminci ba a taba su ba tunda ya canja musu hanya ko sai ya sake aikawa zuwa ga manya-manyan ƙwarishawa a lokacin shi abu sufyan din yana wani wuri mai suna joffa kusa da makka sai ce da su muna, muna sanar da ku cewa alhamdulillah mun wannan kaya na ku mun kubutar da su da jama'a ya ce ku koma makka wannan magana ta abu sufyan da magana wancan damdam ibn amr shi yasa ya aka samu rabuwar kai mai karfi tsakanin shugabannin qurayshawa suka ce ga wannan ya zo wanda wannan labarin kai kuma ka ce mana kaza sai aka samu ne aka samu rabuwar kai kai da yawa suka ce kai sai mun je dole mu tafi badar kawai da yawa cikin qurayshawa suka ce mu sai mun tafi suka ce za mu tafi li ta'dibil muslimin za mu je sai mun sai mun yi ladabi wa musulmin nan za mu koya musu darasi kaji fa an ce muku ku yi haƙuri ku koma da abin nan ku ya abin suka ce a'a sai mun je badar din mun ladabtar da su mun ba su kashi mun dawo ashe kuma su ne za a bawa kashi kin taimakon Allah kuma za mu yi wannan ne li ta'dibil muslimin wa ta'amini salamati tariqi tijariyya tariqi tijara al-qurashiyya don mu ba wa hanyar kasuwanci na ƙurayshawa mu ba ta aminci a samu security in ba ka ba nan gaba musulmi za su rinka zuwa suna tsare hanya suna cewa kaza wa isharil alkaba'il arabiyya al-ukhra kuma za mu nuna wa sauran kabilun larabawa bi mada kowace quraish yaya karfin qurayshawa yake cewa za mu nuna musu cewa qurayshawa ba ba ba ba kan wallasa bace ba duk da aka dai aka samu sabani tsakanin wasu suka taho wasu kuma ba su taho ba ta labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Abu Sufyan ya kautar da menene wannan kafila din to sai annabi yake neman shawara da sahabbai cewa mun ji labari Abu Sufyan ya kautar da wannan kafila matafiya na karafka to amma kuma ga labari ya zo mana shugabannin ƙurashawa sun kimtsa sun taho cewa lallai za su zo su yaƙe mu kusa bai me kuke gani mu tafi mu fita mu je badar mu haɗu ko ku dai mu zauna a gida kun gane surar kuwa kun gane hoton zancen a matsala abu sufyan kamar a ce an gama to amma kuma ga ƙurashawa kuma sun tafi sun ce za su zo su ladabtar da mu to mu zauna a gida su zo su mana ladabin ko kuwa da yaya wasu daga cikin sahabbai suna ganin gaskiya bai kamata a fita ba kawai kawai a zauna saboda su gaskiya ba yanzu ba an fita bane da niyyar yaƙi daman ba yaƙi suka fita yi ba kuma ba su shirya shirin yaƙi ba suka yi ƙoƙarin su gamsar da manzon Allah akan wannan ra'ayi nasu sallallahu alaihi wa sallam cewa gaskiya ba sai an fita ba shi ne alkur'ani ya bamu labari dangane da irin wannan abin da ya faru da kuma yaya qur'ani din yace ya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah yace kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi ko wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al maut wa hum yanzurun وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون Allah ya bada labari ya bada suran kaga ai iya abin da ya faru kenan manzo Allah shi kamar Allah ya ce kamar yadda manzo Allah ubangijin kai fitar da kai daga gida daga gidanka amma fa wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun wani bangare cikin mu'minai fa ba sa son fitar yujadilunaka bil haqq fil haqqi suna ta jayayya da kai akan gaskiya wai me gaskiya fita ayi yakin annabi yana cewa to mu fitar ne suna cewa a ya rasulullah kar mu fita mu jira ba da ma ta bayyana bayan gaskiya ta bayyana ka annama yusaquna ila al-maut gani suke kama ana jan su ne zuwa mutuwa wa hum yanzurun Allah ya ce ku tuna wa idha idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum ihda ta'ifatayn ga ga ga ga, ga taron gurin shawa da kayan abinci wannan kaga samun alheri ne abinci ne ga kuma fita jihadi amma Allah ya alƙawarin dole ɗaya sai ya faru ko dai ku taro kurin shawa ku samu kayan abinci ko kuma ba a samu kurin shawa ba a haɗu da yaƙi to yanzu a nan labarin da muka bayar kurin shawa sun samu ba su samu ba yake da ta'ifatai ne kenan to shine Allah ce wata wadduna anna gaira zati shaukati takunu lakum wanda babu kayan shi guje so ma'ana ku je ku taro su ku karbi kayan abinci shi kuka so ba ku san mai kaya ita ce mai yaƙi kenan وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم فما ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يش اللي يحق الحق الله ياسا أياك بدل لي دين تبتا دقسكيا ويبطل الباطل يباتك باتتشن أبو كريا ولو كره المجرمون shugabanni na ƙurashawa a ina musulmi a wannan lokaci kuma sai aka shirya aka ga cewa to kawai a fita din a je a gamu da abokanan gaban tunda sun shirya suna tawa bai kamata a zauna a gida ba miqdad ibn al-aswad yayi wato yayi yayi me ake cewa ya ya ya nuna mazantaka yayi rawar gani kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya yabe shi yace kai abinda miqdad ibn al-aswad ya burge ni miqdad ibn al-aswad Allah ya kara masa yadda shine yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta mummunar addu'a wa kafirai yana faɗin maganganu marasa kyau dangane da mushrikai dangane da wannan labari da ya ji cewa sun shirya za su yaƙi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wa manzon Allah la naqulu kama qala qaumu Musa ya rasulullahi ba za mu gaya maka kamar yadda mutanen annabi Musa suka gaya masa fadhhaba anta wa rabbuka faqatila cewa tafi da kai da ubangijin ka je kai yaki ba a'a ba za mu faɗa wannan ba walakin na nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa bayna yadayka wa khalfaka za mu yi yaki gabanka da bayanka damanka da hauninka manzo Allah da ya ga wannan abin da Miqdad ya masa sai ya farin ciki kawai take sai ga fuskar manzo Allah tana farin ciki tana nuna annashuwa ashe manzo Allah yana so a fita din kenan sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam al-Bukhari a wata riwayar mikidadi cewa yau manzo Allah ya rasulullah inna la naqulu laka kama qalat banu isra'ila li musa mu ba za mu gaya ma kamar yadda banu isra'ila suka gaya wa annabi musa ba fa za anta wa rabbuka fa qatila inna ha huna qa'idun sai dai mu ce da kai imdi wa nahnu ma je ka muna tare da kai manzo Allah ya farin ciki je dadin wannan magana manzo Allah ya dawo gun mutane na cewa shiru alayya ayyuhan nas ina neman shawarar ku ashiru alayya ya tara sabbai ashiru alayya ku bani shawara maganar fita yakin badar yaya za a yi ashiru alayya ku ban shawara ku ban shawara ashe manzon Allah yana nufin mutanen Madina ne saboda annabi ya yi kaura daga Makka zuwa Madina ana zaune lafiya kalau su suka karɓi bakuntan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma yanzu gashi daga zuwa ba a dade ba za a fita yaki to annabi sai yake irin hannunka mai sanda ku bani shawara amma bai nuna su directly ba yana ta maimaitawa ko za su gane saboda su mutanen Madina su suka fi yawa a lokacin kuma abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan an yi bai'atul aqaba wannan bai'atul aqaba da aka yi ba a yi alkawari cewa sun ce za su tsare manzon Allah ko a wajen gari ba badar kuma wajen madina ne wannan mubaya an yi ta ne akan za su ba manzon Allah kariya sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma ba a yi magana cewa za a fita a je wajen gari su ba annabi kariya ba to sai sa'ad ibn mu'az da kaifin tunaninsa wanda shine mai dauke da tutan mutanen madina gaba daya sai ce kai jama'ar madina wannan magana da manzon Allah fa yake faɗa ba da kowa yake ba da mu yake mu mutanen madina kamar yana nuna mana bai da matsala da mutanen makka bai da mushkila mutanen makka sun amince amma mu mutanen madina me ra'ayin mu ya tashi ya miƙe sa'ad kenan ibnu mu'az yace wallahi laka annaka turiduna ya rasulullah yace wallahi ya manzan Allah kamar dai mu kake nufi ko manzan Allah ce ajal yace tabbas ku nake nufi sai shi kuma ya bada ansa da karfin jiki yace laqad amanna bik wa saddaqnak wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa al-haq wa a'tainaka ala dhalika uhuduna wa mawafiqana ala as-sam'i wat-ta'a famdi ya rasulullah lima aradta فنحن معك ووالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تكلف منا رجل واحد وما نكره أن نلقى أو أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في العرض سلك عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله ya ce ya manzan Allah mun tabbatar wannan magana da mu kake ba da wani ba ina gaya maka cewa mu mun yi imani da kai kuma mun gaskata ka kuma mun shaida cewa duk abin da ka zo mana da shi wallahi gaskiya ne ba ƙarya ba ne ba ma shakka ba ma raba ƙafa kuma mun baka dukkan alƙawalinmu za mu bi ka za mu ji abin da ka faɗa je ka ya manzan Allah ci gaba duk abin da kai nufi ka aikata muna tare da kai na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya mutane ne masu haƙuri idan an zo yaƙi kuma sudukun inda liqa kuma masu gaskiya in an gamu da abokanan gaba ba magadeta bane ba ba wai masu bakin magana maka bane amma insha Allahu Allah zai nuna maka abin da zai faranta maka rai a kanmu ya manzan Allah fassir ala barakatillah tabi a bisa albarkar Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin ibn hisham ya fidda shi da imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan magana sai farin ciki ya ji daɗi hankalin sai kwanta saboda me ya samu jagorori ya samu masu taimaka masa manzo Allah ce siru wa abshiru ku tafi albishirinku fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda at-ta'ifatayn lallai Allah ya mun alkawari ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu wallahi la ka anni al'ana anzur ila masari al-qawm gani nan kamar ina ganin yadda mutanen nan muke kwantar da su waɗannan kafiran ku zo mu tafi kawai kaga yadda manzo Allah yake yake nuna jarinta wa sahabbai ko to addini baya tafiya da lakwalako da mutuwar zuciya ko tsoro a tafi kawai ala barakatillah a bisa albarkar ubangiji tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya shirya rundunar yakin sa yayin da sahabbai suka ga cewa lalle annabi ya shirya sai suka yi mai da'a suka ƙara jarumta suka shirya suka kimtsa aka yi ta kafa tutoci manzo Allah ya kafa fara tuta tuta ce fara ya mika ta wa Mus'ab ibn Umair ai kun san Mus'ab ko ya bada wasu tutaye bakake guda biyu fara da bakake guda biyu ga Sa'ad ibn Mu'az da Aliyu ibn Abi Talib ƙarshen bayan matafiyan kuma sojojinsa sai ya sa wannan mutum mai suna Qais ibn Abi Sa'sa ya ce kai kuma ka tokare mana baya ya sunan irin tambal mai tare bayan nan ha ya sa shi ya zama mai tsare baya ya ce mutum to bari ku ji wani wata fasaha da ɗazu an an faɗi a labarin Abu Sufyan abin da ya yi a filin Badar ko to bari ku ji abin da ya faru yanzu da manzon Allah da sai na Abubakar afwan manzo Allah ya tashi a tare da shi akwai abubakar da shi da abubakar yake da kaina zan je in nemo labarin waɗannan rundunoni na ƙurisha suna ina suna nan suna kewayawa shi annabi kenan suna kewayawa suna yaƙi suna suna zagayawa a filin badar sai suka gamu da wani dattijo cikin mutanen ƙauye sai manzon Allah ya tambayi wannan dattijo yake ce da shi kai kana da labarin karabka da matafiyan ƙureshawa sannan kuma kana da labarin Muhammadu da shi da sabansa waye ne wannan tambayar manzon Allah ne fa da kansa ka ga kwalwa ko ka ga tunani ko ba zuwa za ka in ka je guri ku ne sai ka je ka ce mu ne ba badda ko za ka ce yaya an samu labarin mun ji wai ana cewa wasu za su zo nan yaya sun zo ko ba su zo ba wallahi malam shi yasa malam duk wanda ya karanta addini zai samu wayewa a cikin addini duk wani abin da ake na wai abin nan na kaza waye na kaza ta kaza ake kaza wallahi duk a cikin addini akwai shi yanzu maza Allah ya ne dan buga misali ya samu wannan tsoho ce kai kana labarin Qurayshawa kana labarin Muhammadu shi da mutanensa to shi wannan mutumin garin bai san waye Muhammadu ba sai da Abubakar yana tare da Annabi Muhammad yana kallon sa yana gani ikon Allah wannan yake nuna mana ashe shugaba in ya tashi yana yin abin shi ma da kansa ko ba gaba ne ba akwai abin da za ka yi da kanka sai ne yana yaban sarki ce sarki sa'ai ma sarki sa'ai ma sarki sa'ai ma sai ce kai wani aikin fa sai dai sarki yayi da kansa ko ba gaba ne ai akwai aikin da sarki ba zai sa ya masa ba dole da kansa zai ko ba ka bane to wannan ke Allah sa mu gani shi yanan yace yaya kana labarin su sai wannan tsoho mai dabara ne sai ce a ni ban ba ku labarin komai ba sai kun gaya mun ku kuma suwaye sai manzo Allah ya ce da shi idan akbartana akbarnak ba matsala ba mu muka fara tambayan ka ba yace eh sai ce to ka fara ba mu labarin mu kuma za mu baka labarin mu suwaye cewa yayi shi a gaya mai ku daga ina kuke ina fata ana fahimta ku daga ina kuke annabi yace to ka ba mu labarin da muka tambaye ka sai tsohon yace awa zaka bi zaka haka za a yi ba ni gishirin baka manda annabi yace na'am sai tsoho yace labari ya zo mun cewa anna muhammadin wa ashabahu kharaju yawma kaza wa kaza labari ya zo mun mu dai muna nan mu a nan bazar muke cewa wai da muhammadu da shi da sabansu sun fito tun ranar kaza da kaza kaji ba dai ashe wannan yana nuna duk motsin da kuke ku musulmi labari yana kai wasu da can ma da ba waya babu kayan leke-leke an samu labari ina ga yanzu ina ga yanzu duk abin da kake wallahi ana kallon ka kawai sai dai ka rinka yi ala yaqinin cewa kuma da imaninka a cikin zuciyarka tawakkalta ala Allah cewa sun taho ranar kaza da kaza yace to idan dai gaskiya ne wanda ya bani labari gaskiya yake faɗa fa humul yawma bi makani kaza wa kaza to yau dai ina ganin Muhammadu da shi da sabban suna daidai wuri kaza kuma abin mamaki tsofan yayi bitin target daidai inda su Muhammadin suka tsaya kuma a nan din ne inda ya faɗa annabi ya ce to ya ce haka ne sannan kuma sai ya ce da shi annabi labarin ya zo min cewa shawa sun fito ranar kaza da kaza su ma idan har gaskiya ne waɗanda suka bani labarin cewa sun fito ranar kaza da kaza to yau ina jin su ma shawan nan suna daidai wuri kaza kenan kuma sun yi bitin target ya faɗi daidai inda su abu su ɗin kuma suke daidai wurin sai zaho ya ce to na ba ku labari dangane abin ku nema to ku kuma ku bani labari mimman antuma da kai da wannan da wannan ku daga ina kuke sai manzo Allah ya ce da shi nahnu mimma mu daga wani daga daga daga ruwa muke yana gaya masa kawai sai ya ce Abubakar mutabi ba ba shi ansa ba ya ba shi ansa ha yana ba shi labari ce mutafi saboda in ka tsaya kana dogon labari wani lokacin za a kifa ka a nan za a kame ka kana ba za ka yi tafiyar ka kai sai tsaho ya fara cewa min ma'in min ma'in a min ma a min ma'in iraq to daga wani ruwan iraq kenan sai ya dauka kamar daga can ne annabi da ya tafi ya bashi kawai a yammacin ranar nan da manzon Allah ya fita sallallahu alaihi wasallama ta kun ga fasaha ko ina fata na fahimta yawwa a wannan yammacin rana da manzon Allah ya fita shi da Abubakar sai manzon Allah ya aika Ali bin Abi Talib da Zubair ibn al-Awwam da Sa'd ibn Abi Waqqas yace ku tafi daidai ruwan Badar daidai kogin Badar ku je wurin ku je ku samo mana labarin shin shawa sun dan iso wurin ko ba su zo ba su ma waɗannan 'yan aike da suka je suka samu yara guda biyu suna ɗebo ruwa suna kai wa waɗannan mushirkan su abu sufyan kenan ma'ana kamar su kafirai shawa ɗin sun zo kusa da ruwan amma ba za su zo gindin ruwan ba saboda suna jin tsoron ko kuma mutu suna wurin sai suka aiko yara ƙanana sai su yaran suke ɗiba musu ruwa suna kai musu suna tanadi kenan ai da su Ali bin Abi Talib su Zubair su Sa'd bin Abi Waqqas suka ga yara su suka kame su suka dauke su suka tafi da su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya rasulullah mun je mu ga kowa ba amma ga su yara guda biyu suna ɗiban ruwa dole a bincike su za a samu labari a tattare su shikenan ana zuwa da su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake da su akhbirani an ji shi quraish ya musu magana cikin nutsuwa ta yara haka a cikin nutsuwa bai tsoratar da su ba ya ce kai ku ban labari ina ina ina ina mayakan ƙurashawa suke sojojin ƙurashawa suna ina ta yara ne sai suka ce hum wallahi wara hadal kafi suka ce wallahi suna nan bayan wannan tarin ƙasan shine al-udwatul quswa din nan kenan idan antum bil udwati a menene al-quswa ko yawa a wannan al'ubu yake kusuwa da Allah ya bada labari suna can bayan wannan sai manzo Allah musu tambaya ce kamil ko su su nawa ne an yi kafa ba faɗa kafin yaro in za ka yi masu karka gare mai ido an yi yace sun kai nawa sai yaran suka ce kai kafir kafir suna da yawa shi nan sai manzo Allah ya ce kamar raskai kamar raskai mutum nawa sai yaran suka ce a gaskiya la na diri ban sani ba sai annabi ya ce kullum raƙuma ne suke yankawa idan idan ba a samu waccar ansar ba kuma ba ya kamata mu rinka ɗaukar darasi a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce raƙuma nawa suke yankawa kullum sai yaran suka ce yauman tis'an wa yauman ashara wata ranar suna yanka raƙuma tara ka ji bakai lalle mutanen maciya ne raƙumi tara suna yanka raƙuma tara su cinye kullum ta a wata ranar kuma su yanka raƙumi goma su cinye sai manzo Allah yake cewa sahabbai alqaumu ma baina tis'umi'a wal alf ya ce to ku sabai ku kimta mutanen nan suna tsakanin ko dai mutum ɗari tara ko dubu ɗaya da Allah ne samu abin bai daidai ba to da Allah bari mu dan bari mu dan abin da mu dan sha iska a nan mu shigar da harka ta aqida don Allah wannan magana ba ta nuna cewa manzo Allah bai san gaibu ba kyakkyawan misali ya cewa manzo Allah bai san gaibu ba ko ba ga bane da ya san gaibu da ba zai tambayi suna ina ba da zai tambayi tambayi nawa adadin su ba da ba zai tambayi kaza kaza ba ina fatan muna fahimta da wannan ma darasi ne wanda ya kamata in bid'a su gane sai manzo Allah ya kara musu wata tambaya Allah ya taimaki su manzo Allah sun samu hanyar samun labari sai manzo Allah yake cewa a cikin manyan manyan Qurayshawa su waye ne a cikin tafiyar sai yaran suka ce akwai Utuba akwai Shaiba ibn Rabi'a Utuba da Shaiba kenan ƴaƴan Rabi'a Utuba ibn Shaiba ai Utuba ibn Rabi'a da Shaiba ibn Rabi'a yace kuma akwai Aba Jahal akwai kuma Umayyah bin Khalaf waɗannan akwai su duk sai manzon Allah ya juya wajen sahabbai saboda yana tattaunawa ne da yara yace hadihi makkatu qad alqat ilaykum aflaza qabdiha ce to ga makka gaba ɗayanta ta turo muku manya manyanta gaba ɗaya sai ku tunka manzo Allah ya ya samu wata tarbiyya da Allah ya yi masa yana da koyo abu an gane ko idan dai harkar yaƙi ne baya bayyanawa koyewa yake a kabi bin malik yake cewa manzo Allah bai taba nufatin zai wani yaƙi ba face sai yayi baddabami in dai zai wani yaƙi sai yayi baddabami idan zai je kamar misalin zai tafi yaƙi hanyar da wanau ne sai ya rika tambaya ce ya labarin hanyar mariri ya take yaya akwai ruwa yaya abokanan gaba suna zuwa gurin yaya kaza yaya kaza yaya kaza annabi yana yin wannan sannan manzo Allah yana neman shawaran ainihin wato sahabbansa kamar yadda ya nemi shawaran wani babban sahabi mai suna al-Ubab ibn al-Mundir a wannan fili na yakin Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu labarin daidai ina gurin shawa suke sai ya ce mai sauri mu je daidai ruwan Badar saboda yanzu ba su iso gun ruwan ba kun ga suna turo a ɗiban musu ruwa mu kuma muna nesa da ruwan nan to ya kamata mu matsa mu je daidai ruwan saboda ai yaki baya yiwa sai da ruwa ko yace dan mu shiga tsakanin mu da su da ruwan muna kallon su to da manzo Allah ya zo da sabo sai ya zauna a gefen ruwan kafin a je ruwan a wannan daidai wani sai Hubab ibn Mundir ya kashe miki yace ya Rasulullah ya manzan Allah dangane da wannan wuri da ka sa muka zauna a manzilan anzalakahu Allah wuri ne da Allah yake ka zauna a wurin ma'ana wahayi Allah ya ma yake mu zauna a wurin kamar misalin ga ruwan nan a gaban su su kuma suna bayan ruwan ma'ana manzan Allah da sabban su sun sa ruwan a gaba ina fatan muna fahimta ba su tare ruwan ba sai Hubab ibn al-Munzir ya ce ya manzan Allah wannan wurin Allah ne ya ajiye ka wurin sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a a ra'ayina ne kawai kuma yaƙi ɗan yaudara ne kuma yaƙi yana tattare da makida sai Hubab ibn Munzir yake cewa to ni ina sanar da kai cewa fa inna hada laysa bi manzilin ba nan ya kamata mu zauna ba fan hadu ya rasulullahi bin nas ya manzo Allah ka ɗebi mutanen nan mu fita mu bar gurin nan hatta nati adna ma'in min al-qawm ma'ana mu je mu kure ruwan mu wuce ruwan mu mai da ruwan bayan mu ta yanda mu hana shan ruwa ba su isa su ƙetara su zo su ɗebi wannan ruwan ba amma mun zo mun sa ruwa a gaban ba mamaki su zo su yi kora su ƙetare ruwan kaga sun hana mu ruwa ina fatan kuna fahimta yace to mu tashi mu bar wannan gurin sun manzo Allah ya karɓi ra'ayinsa kuma suka suka canja wuri din kaga wannan yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓar ra'ayin sahabbansa a cikin yaƙi to malam kun banni ina ta karaɗi ni ban da agogo ban duba karfe nawa ba lokaci da nawa saboda shirin subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi to shi kenan sai ku hakuri daman na gaya muku ba lalle bane lokacin a'a ba za mu gama ba a'a shi kenan ba matsala wani sati in mun zo sai mu dora so nake sai mun yi badar din gabaki ɗayanta ko ba ka bane mu ji ta sosai mu fahimce ta yadda za mu gamsu sannan mu ci gaba da alalan ma sai dai kai mana afuwa yau zama ina da ba aya biyu ka jafa ko ga abin da muka wada daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa Allah ya mana rangwani sai a kira sallah sai mu an tafi insha Allah
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Um, shugaban yan agaji na wannan matsakaicin ya yi aure satin da wuce ana bukatar wasu ne maka da addu'a Allah ya sa albarka cikin wannan aure kuma Allah ya ba da zama lafiya sannan kuma Allah sa amarya kada da ana agaji. Allah ta amuriya da mutu da ta bari a rikta ba ana amini wannan ba Allah ke cewa da Allah ba nan sharadi sharadi ne idan mutum a zai karbi jingina ya karba abin da ya fi kudin sa yawa kamar misalin ka ba wa mutum rancen naira dubu goma zai kamar zai baka jingina kenan zai baka wani kayan sa sai ya biya ka kudin ka biya shi
sharaɗi ne sai kayan da zai baka ɗin ko kadarar zai baka sai ta kuɗin ka yawa ba sharaɗi ba ne ita jingina ai kamar wani amana ne haka an gane ka dai ba da wani abu dai a rike ta yanda zai ɗan samu nutsuwa da kwanciyar hankali wajen cewa yana da wani abu wato naka a hannunsa ba sharaɗi ba ne sai ya faka ɗin wannan ya ce tambaya ta shi shin mace ta iya tafiya zuwa wata ƙasa ko wani gari don neman ilimin addini ba tare da muharrami ba a'a in dai tafiyar ta kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tafiyar kwana da yini to dole sai da muharrami a samu wani muharrami ya raka ta ya kaita idan ya kaita sai ya dawo amma in ta tafi ta kadai an saba wa annabi a aikin hajji ma ake ta sabanin bara ta tafi ta kadai wallanta na wani wata ƙasa da za su yi ko ƙasar turai ko ƙasar menene neman karatu da haka sai an samu wani ya raka ta wannan baiwa Allah take cewa ni ce lokacin al'ada ta ya kusa ko ma in ce ya zo amma ban ga jini ba sai na fara ganin wani baki baki haka yana fitowa kaɗan kaɗan to malam na iya sallah saboda kamar jinin bai fito ba kenan idan kin ga wannan baki bakin kamar alamar jinin ne ya fara zuwa kenan ai akwai asufra wal kudra wani lokacin ba kwa iya bayani irin launin abin da kuke gani na gaban ku ko mata asufra wal kudra wani ruwa ne da yake fitowa gaban mace dab da lokacin al'adarta shi fatsa-fatsa ne da kuma hanta-hanta an gane kaga hanta-hanta aiki ai kamar ja ne mai ratsa baki-baki to haka ruwan yake fitowa to ba mamaki wannan ruwan sufra wal kudra ne to idan wannan ya zo to yayi sallama kenan yana turo jinin al'ada zai biyo bayansa da haka yana da hukuncin jinin al'ada da za ki sallah ba mai gidanki da zai kusance ki ba a cikin wannan yanayi sai ki ga kamar yana budewa jinin ne hanya da zai zo wuce kuma to amma wannan sufura wal kudra idan bayan jinin al'ada ne kuma aka ganshi to yana nuna alamar tsarki ne shi yana zuwa wato ya zamanto kamar kamar escort ne kenan wanda yake wucewa gaban gwamna ko idan aka ji jini aka ga wannan babur din ya zo to a lalle a baya akwai labari ko ba ka bane to sannan kuma idan an gama wucewa jinin ya gama wucewa kuma yana iya biyo bayansa kuma yana iya zuwa da farko yana zuwa da ƙarshe to a ƙarshe ba da hukuncin al'ada a farko ne yake da hukuncin al'ada Allah ya sa kin fahimta kuma kin gane malami ne na sayi babur na haya kamar a matsayin kuɗi a naira dubu saba'in sai na ba wani ce ya rinka kamun balance ya haɗa mun kamar naira dubu ɗari ne hukunci ba laifi bane ya yi daidai ai kayi masa rahama ma ka sauƙaƙa ka bashi ka ce je ya rinka yin aiki yana kawowa kuɗi idan ya haɗa kamar kaza to shikenan ka mallaka masa wannan taimako ne ai abu ne mai kyau sai dai abinda mutane suke yi na a caɓa ko balance ɗin mota ɗin nan ana yin kuskure fa ya kamata a gyara ka dauki babur din a caba ka ba dan a caba ka ce kullum dole sai ya kawo ma 400 ko 500 ka'ida ne kullum sai ya kawo nan gurin akwai cuta kai ka cuci kanka kuma ka cuci shi ne ta yaya ka cuci kanka zai iya zuwa ya je ya yi dubu uku ma a rana daya ya yi dubu uku da babur ɗinka kuma ya kawo ma 500 ka fahimci wannan ɗaya kenan zai iya yiwuwa kuma wata ran ya zo wallahi ƙarshe a wace ya can na sama bai samu 200 ba ko ana wahalar mai ko kuma ba fasinja a gari ko waye su dai yan caban dai sun sani sun san babu balancing a cikin wannan abin sai ka ji mutum yana tunanin tuni yau ban hada ma balance ba to ni yau ya ma zan yi to kaga shari'a musulunci ba ta yarda da kasuwanci da za a yi shi da cuta ba idan kuna so wanda ba a yi amma wasu suna yi to rashin gaskiyar tsakanin shi mai kadarar da kuma wanda yake tuka abin rashin gaskiyar su yasa ba a ɗabba da shari'a ta ajiye abin da ya kamata a yi yanzu idan ina da babur in dai ka'ida ta shari'a ne ina da babur sabo na siya ina so a yi min aikin balance shi sai na bayar da ce kai gashi wannan babur din ka hau ka je kai ta tukawa duk abin da ka samo na kuɗi ka kawo za mu raba shi kashe uku ko za mu raba shi kashe biyu ko za mu raba shi kashe hudu yadda muka yi ittifaki da kai idan ka je ka samo dubu daya za mu raba ta kashe uku kashi ɗaya naka ne kashi ɗaya nawa ne kashi ɗaya kuma za a rinka ajiyewa da shi za mu rinka gyaran babur da shi za mu canja taya da shi in kai accident za a gyara da shi za a yi kaza ina fata ana fahimta kaga kai dan a taba ka amfana shi mai babur ya amfana kuma shi kansa babur babu wani rikici a ce ya lalace an kasa gyarawa tunda akwai kuɗin dama a cikin kuɗin balance kullum sai an ajiye kuɗin gyaran shi to wannan shine abin da ya kamata a yi to amma gaskiya galiban ba a yi kawai sai dai a ce an yanke balance kullum ɗari hudu kuma zai je ta zagaya ta kire samu dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu ko dubu uku ko sama da haka ma da sauransu to kaga anan ba a abin nan ba to da a ce haka ake to da yafi to akwai kuma wanda zaka yi wa mutum ka ce mai ka je ga babur nan ni dubu saba'in na siya amma kuma ka je kai ta aikin ka da shi kai ta yi kai ta yi kai ta yi kai ta yi duk abin da Allah ya sa ka kawo ka ajiye wata ran ka kawo balas dubu ɗaya wata ran ka kawo dubu biyu wata ran ka kawo dubu uku ni dai in ka tara min naira dubu ɗari da hamsin ko ka tara min naira dubu ɗari to yayi to wannan kaga ka masa taimako ne ka kuma agaza masa amma wancan din akwai garari a ciki tsakani da Allah gararin shine zai iya zuwa je zagaya da samo abin da kace ya baka balance din ba haka kuma hukuncin mota ma wannan ba Allah ce Allah shiga ta malam malam ni dai ina sabo kuma sabon shine wato ina kawo wato finafinai wato kacin ne kenan yana kawo finafinai da wato bulletin yana kawo wa mutane bulletin yana sayarwa da shi ne sai na ce na tuba sai kuma na komawa ni dai dan Allah malam na rasa yadda zan yi ni dai dan Allah malam yaya zan yi yaya zan yi na tuba ya ce shi yana sabo i'tarafa bi dhanbihi yana sai da bulufin amma gaskiya abin tausayi ne kai kwarai da gaske kuma kana cikin hadari babba ya kamata kai kuka ka zubar da hawaye in dai har kai dila ne na bulufin dila mai ɗebo kayan bulufin films kaset na bulufin kana sayarwa al'umma annabi suna ganin tsiraici to ka ji tsoron gamuwarka da ubangiji ne za ka ce wa Allah Allah ya faɗa wala ta'awanu alal wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku yi ta'awuni akan saban Allah ku yi ta'awuni akan alheri ku ta'awuni akan yau Allah da'a kai kuma ka ce kana kawowa to ganda ma ya ce yana tuba amma ya tuba ya daina ya koma ya tuba ya daina ya koma shi dai ya rufe inda da Allah ya zai yanda za ka yi shine wannan jarin naka da kake wannan sana'ar ka canja ka daina sai da bulufin din ka rinka zuwa kana sayar da kasat kasat na wazi ana samu ka duk inda malamai suke wa'azi kana rikodin sai ka rinka shiga kasuwar kurmi kasuwar rini kasuwar sabon gari tasha tasha haka kana bi da rediyonka ka samu kasat da aka yi wa'azi mai kyau mai daɗi kana dannawa da rediyonka a rataye kamar yadda masu disco suke sayarwa kana zagaya insha Allah idan kayi da kyakkyawan niyya Allah zai maka albarka ko kuma wannan jarin naka ka daina sayarwa ka je ka samu wheelbarrow ka rinka sayarwa ɗata kana lodawa kana zabu gari da ita shi yafi maka alheri kwarai da gaske kwarai da gaske ko kuma ka hada kudin naka gaba daya ka je ka tattara ka sai babur ka rinka zagayawa kana yin acaba shi ma kuma kar ka dauki mata dan daukan mata haramun ne ina fata ana fahimta yawwa sannan kuma ka rinka addu'a ka rinka tashi da daddare kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya raba ka da wannan bala'i Allah ya raba ka da wannan kangin Allah ya raba ka da wannan musibar kuma mu ma mu taimaka masa da addu'a Allah ya yi masa ka yi ta yin azumin nafila kuma ka rinka yin tuban da gaske duk wanda ya tuba da gaske Allah zai taimake shi sai dai in tuban wasa kai da Allah malam ne hukuncin shafa addu'a a fuska mutum ya addu'a shafa bai halatta ba hadisin da ya zo ya ce a shafa addu'a a fuska hadisi ne da yifi kuma da ifin ma ba zai iya tashi ba an gane ko ba za a iya har hada shi da wasu tashi ya miƙe ba kun fahimci wannan haka imam alhafiz ibn hajar asqalani ya faɗa Allah masa rahama da Allah mala ina so ka taimaka min da addu'a a ɗan uwana suna cewa ɗan uwa suna cewa a to kaji a bisa neman aure da nake yi da kuma ƙanwata ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya to muna fatan Allah ya taimake ka ya ba ka nasara akan neman auren da kake yi kuma Allah ya sa ƴar kirki kake nema kuma Allah ya sa matarka ne a duniya da gidan aljanna kuma ƴar uwarka da ba ta da lafiya Allah ya warkar da ita tambaya ta ƙarshe wannan ba Allah ce da Allah mala ya kamata kai mana ƙarin bayani dangane da zanga-zangar da wasu ƙungiyar mata suka yi a Abuja akan tsohon ganna na zamfara shine Yariman Bakura cewa ya auri yarinya yar shekara goma sha uku saboda na je wasu musulmi suna cewa wai abin da ya bai kamata ba to waɗannan dai yan ƙungiyar mata da suke zanga-zanga dai ba ƙungiyar addini bane babu ruwanka da su tunda ba masu addini bane ina fata ana fahimta yawa me yasa ba su yi zanga-zanga ba akan hijabi da ake so a- a- a a haramta ko ko da aka haramta ma wa mata su saka me yasa ba su yi ba me yasa ba su yi ba su yi zanga-zanga akan a a a a tona asirin mata da yancin mata da ake yi mace idan za ta zo airport ko na abu sauran sai an caje ta me yasa ba su yi zanga-zanga akan mace idan ta zo da hijabi da wayewa in za ta yi passport sai an cire ta ba me yasa ba su yi ba waɗannan matan yan duniya ne kawai ba mata ne masu addini ba ba ba mata ne da ya kamata ka lura na ruwanka da su yan siyasa kan yan rayuwar duniya wanda ba addini bane a gaban su ya sun yi wani zangara ina ruwanka da su ina ruwanka da su ka ji dai kenan ka san wato ba kowane kare ne idan ya haushi ake wawayawa ba ina ba san kuna fahimta duk waɗannan wannan kungiyar mata kungiyar mata in ka ji suna magana kungiyar mata to abin bai shafi addini ba nawa nawa ne abubuwa da ake yi na addini ba su yi zanga-zangan ba su nuna a'a ko ba ka bane daga nan sai mu ce misali har gari ya waye akan abin da ake na keta yancin mata a duniya da ma nan Najeriya gaba daya na biyu kuma maganar cewa gwamnan bakura ya auri wata mace ba muna magana akan sa bane babu ruwanmu da ya aure ta ko bai aure ta ba za mu yi magana akan wato kamar religious perspective yanda wato inda a irin abin da addini ya tattauna a kai da kuma me matsayin addini akan wannan na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri na Aisha tana da shekara shida ya tare da ita tana da shekara tara da haka kungiyar mata ta Abuja sai ku je ku yi zanga-zanga wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan shi ya fara yin aure ya aure yarinya shekara tara ya tare da ita kuma wannan abin ya faru ne um, inda za kuna sauraron kafafen watsa labarai kamar yanzu misalin BBC ai kun ga sun yi sun yi hira sun tattauna kwanaki suka ce wai akwai wata kotu ta shari'a musulunci a zamfara ta ba wani izini ya auri yarinya ya shekara kaza ya haife ta kuma sannan kuma yanzu suka zo suka yi hira da shi suka yi ta faɗin maganganu yancin ɗan adam yancin mata ƙungiyar mata sun ce ba su yarda da wannan abun ba a abin da ya faru shine shi gwamnan bakura an ce ya je ya aure wata yarinya yar egypt da larabiya yar shekara goma sha uku ya shekara nawa shekara goma sha uku yan yan senate yan majalisa yan wane ne su ma sun yi masa ta su ba su yarda ba kaza kaza kaza kaza da sauransu saboda sun rena shi dan reni ne wannan reni waye ne wace tsinanniyar doka ce la'ananniya a duniya da ta hana wannan din a kawo mana dokan mu gani mu kyakke ta ta tsinanniya kawo ta mu gani kuma wannan ba ku gane ba wannan abin da aka yi magana din sukan addinin musulunci ake amma ba ku fahimta ba annabi muhammadu ake soka sallallahu alaihi wasallama saboda ai sun sani annabi yayi kuma mu musulmi muna da ka'ida duk abin da addinin mu bai haramta mana ba wani abin da zai haramta wanda zai haramta mana an samu bila adadin cikin sahabbai bila adadin cikin tabi'ai mutum ya auri yadda ya haife ta ya mai jika da ita babu wani hani akai ya halatta ka auri matar da take daidanka ka auri matar da take kauyarka wacce take daidan yarka halal halak malak ne ina fata ana fahimta babu magana cewa kayi haramci in ma wani yayi magana ya ce ba haka bane ba ko ya ce bai kamata ba ra'ayuka ne ra'ayi ne ba mai karfi ba me yasa bai zama mai karfi saboda annabi yayi kuna fata na fahimta ba wani a kwakwa- ba ba ba mamaki wani kwakwale kwakwalen sa tone tonen sa idan ya yayi wasu malaman fuka ha'u sun faɗa in tabbas a wajen maganar kafa'a shin ana duba kafa'a a cikin shekaru ana duba kafa'a a cikin wadata ana duba kafa'a a matsayi ko na makamancin wannan to amma iyaka dai annabi ya aikata kuma a ji a duba ƴaƴan da su Ali bin Abi Talib suka aura da su Abubakar wanda suka aura da wanda manzo Allah ya aura na matansa ya aure wanda sun fi shi a shekaru ma shi kuma fa kun kungiyar matan nawa ne mutum yake auren matar da ta fi shi a shekaru me yasa ba ku yi zanga zanga ba eh me yasa ba ku yi zanga zanga ba ku ce ba ta auri sa'anta ba ko ba ka bane me yasa ba ki ba saboda nan ribar kafa ce da haka wannan doka din yan uwana sukan annabi ne sukan addinin musulunci ne kuma taba mutuncin addini ne ko bai kamata malamai su shiru ba su mai da martani akan wannan abun ba saboda bude wannan kofa din shakiyanci ne shedanci ne ha yanzu ba ana zuwa ana yin fadi ana zina ba me yasa ba ku yi zanga zanga ba akan zinace zinacen da ake yi me yasa ba ku yi zanga-zanga ba akan manya-manyan mutane a Abuja da suke ɗiban ƴaƴan mutane suna kwana da su a matsayin karuwai me yasa ba ku yi zanga-zanga akan su ba yadda galibin manya-manyan nan suna da karuwansu me yasa ba ku yi zanga-zanga akai ba wannan sunan magana sunanta maganar banza sunanta shirme sunanta iska sunanta ba ta da amfani shi yasa shi gwamnan ya fito ya yi magana tsohon gwamnan ya fito ya magana magana wacce take mai kyau yasa duk in lokacin mutum yana da addini to alhamdulillah za ga wato yana in dai yana da din addini za ga maganganun suna da amfani ya fito ya yi NDBC sun zungure shi yace to abin da yake gaya wa mutane shine shi fa duk wata doka da za ta zo a kafa masa ita matukar addininsa bai hana shi aikata wannan abun ba a shirye yake keta wannan dokar yace yace shi ba zai ma faɗi ma shekaru yarinya ba in ma faɗi ma shekaru ba zai ma faɗi cewa annabi ya aure wata yarinya kaza kaza kaza in ya faɗa ma ya ma buɗe musu kofa ma su je su zagi annabi ko su yi wani abu da sauransu ko ba ka bane ba yace yana sanar da mutane yana sanar da duniya cewa shi dai wannan dokar bai bata saba addininsa ba kuma ko ƴan uwansa ƴan sanin kowaye kowaye za su yi magana duk abin da suke ganin za su yi bismillah su yi kaga kaga wannan kaga ya birge ya taimaka magana sa ya taimaka kwarai da gaske idan wata ila wani malami ne yayi ma ba lalle bane a ji amma shi kaga yayi a matsayin sa na jagora kuma ka duba yanzu mutanen mu dan girman Allah irin yan sanar sanar din nan waɗanda wai a matsayin musulmi wai har ku bude baki kuna sukan dan uwanku dan yayi wannan saboda ya saba wata doka ta wai yancin mata dokokin Allah nawa aka keta ba ku yi magana ba wannan abin bakin ciki ne wallahi wannan tambayar da da, da farko farko ma aka kawo ta me mu kyakketa ta wallahi cikin nutsuwa Allah ya mana mai kyau ai sai dai a hakuri wala to ga ga sako nan zuwa ga yan kwamitin masallaci ko da ke barin batta dan wana wannan kafin nan da gashi wannan rigar kun ganta kun ga wata riga ga ta nan wannan mai ce ce a tamfa ce ko riga ce za ku yi mamaki me alaƙar wato wato a ɗinka rigar a tamfa kuma ana sayar da ita da irin wannan tsarin kun ga har da sika a gurin an gane wai golden fish aka sa har da irin wannan abin gashi nan wai a kantin kwari wai ake sayar da ita riga ce ta atamfa abin da zai baka mamaki ka ga nan da kake gani wallahi duk sunan Allah ne a jiki gashi wallahi sunan Allah ne ga Allahu na ashi gashi ka gani wato atamfa ne wani yayi odarta ya ga da sunan Allah a jiki karara da yayi hasarar ta yana ganin za a gane bari ya bawa teloli kuɗi su ɗinka riga a sa mata sika a yi wannan haka a baya 'yan yayo da kura suna zagayawa ana tsira kun ganta idan girman Allah mai zai hana Allah ba zai tsira muku gobara ba wallahi ba abin da Allah da zai ba abin da zai hana ubangiji ya sa ya rinka yin gobara irin waɗannan kasuwannin kuma wallahi kalubalen yan kasuwa manya manyan shugabanni yan kasuwa da za su rinka barin ɗaiɗaikun yan kasuwa suna odar atamfa da sunan Allah a jiki wallahi bai kamata ba wallahi fushin Allah idan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da wallahi ba za ta samu waɗanda suka yi zalunci su kaɗai ba yanzu ka duba wai Allah ake waye wannan abin duk jama'an Allah ka duba in ba ka lura ba za ka iya fahimta ba saboda a tamfa ce za a iya ganewa to bari a mai da ita riga ga ta nan to ni shawara nake ba da irin yan uwa da suka ga wannan duk wanda ya ga irin wannan riga sai ya tambaya ya rinka bi a hankali waye dilan rigar a ina ake zuwa a saro ta sai a je a same shi sai a kai shi kara zuwa hukuma ko shari'a commission ko kuma yan hizba a je a hada su da shi kuma a yi masa wa'azi a ce ya ji tsoron Allah in kuma bai daina ba irin wannan sai ku kawo sunansa da sunan shagonsa da komai da komai sai a je a rarraba a masallatan juma'a sai a yi masa addu'a Allah ya karya shi idan bai daina ba shine kawai maganin su amma a fara yi musu addu- a fara yi musu wa'azi a fara yi musu gargadi su daina zuwa kasashen turawa ko China su sa a buga musu a tamfa mai sunan Allah ka samu mamaki dan China fa da zai bugo maka a tamfar ba sai ka bashi samfuri fa su fa suke zuwa su ba da samfur din fa ko ba ka bane kaddara baka ba da samfur din ba dan China ko dan ina ne ko dan Cote d'Ivoire ya je bugo a tamfar kuka ga da sunan Allah yanzu kungiyar kasuwa ba za ta iya hada kai da je ta yi magana wa waɗannan turawa ta ce ku daina kawo mana irin wani a tamfan ba dan akwai sunan Allah a jiki yanzu kowane mai addini yana mutunta addininsa amma mu banda mu musulmi ba za mu mutunta Qur'ani ba yaushe za ku yi kasuwanci Allah ya sa muku albarka cikin kasuwancin mu yaushe za ka je kasuwa kasa kaya Allah Allah ya ma abin nan wallahi ranar da aka yi gobe nan mun shiga muna duba wallahi a ciki akwai atamfofin da yake da sunan Allah a jikinsu duk sun gone kuma gaba daya to ko wannan ba mutum da zai wallahi ya kamata ku ji tsoron Allah kan wannan da yawa mun ci akwai yan kasuwan da ba su yarda da wannan ba ba sa goyon bayan wannan wayewa da sauransu kuma ko da ranar da kungiyar ta'awun suka je musu ta'aziyya da ni aka je sai da aka musu tsokaci akan irin waɗannan abubuwa kuma suka ce za su iya kokari za su ana za su yi kaza za su yi kaza amma wallahi akwai bara gurbi a cikin yan kasuwa da za su iya jawo muku bala'i iyakacin mu malamai masu wa'azi mu gaya muku kawo atamfa mai sunan Allah ana sayarwa a yi haila da ita yara su yi fitsari a yi kashi a share kashi da ita wallahi wannan zai kawo bala'i a rayuwar mu gabaki daya da haka Allah sa mu gane kuma Allah ba mu ikon jarawa ba sai na zauna ba ko kuma yan kwamitin masallaci aka ce a yi wa magana wa yan kwamitin masallaci cewa wallahi su ji tsoron Allah su gyara mana sifikun cikin masallaci saboda ba a jin abin da malam yake faɗa dan Allah a gyara ina ina ina kwamici اتقوا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته